أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da uku ga watan Septembar miladiya 2023 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu da wanda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu hiya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banin fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul kahfi tun daga farkon surar har allah ya ba mu iko mutu aya na 21 yau za mu tashi aya na 22 amma za mu tashi na kan aya 21 sai ya zama shi ne farkon da za mu tashi zuwa abin da Allah ya so farko inda za mu tashi a cikin suratul kafi shi ne faɗin Allah madaukin sarki wa kadhalika atharna alaihim Allah ya samu dace mun ɗauko bayanin da Allah yake ba mu na ashabul kafi wasu matasa da suka yi imani da Allah subhanahu wataala sanadiyar bin Allah suka guje wa azzalimin sarki da yake kira zuwa ga bautar wani Allah har Allah ya zaman su a cikin kogo na lokaci mai yawa kamar yadda bayani ya gabata to shine labarin ya kawo inda Allah yake cewa wa kadhalika a'tharna alaihim Allah ce kamar dai haka ne muka tsinkayar da mutanen wannan zamani game da su waɗannan matasa da suka yi rayuwa a cikin wannan kogo. liya'lamu don su san cewa su mutanen wannan zamani anna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne cewa akwai alƙiyama fa anna sa'ata la rayba fiha kuma lalle tsayuwan kiyama babu shakku a ciki zai auku idh yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suke jayayya game da al'amarin wa'annan matasa da aka gansu a cikin wannan koko faqalu bunu alaihim bunyana suka ce ku yi gini a ciki ku yi gini akan wurin da aka same su rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu ya yi kowa sani game da halinsu قال الذين غلبوا على امرهم wa'inda suka yi rinjaye game da al'amarin matasan sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu gina masallaci akan kaburburan su bayan sun mutu sun koma ba Allah ya samu dace mu kalli aya karo na biyu abinda aya take son ta karantar da mu na daya su wa'inda matasa bayan sun tura ɗaya daga cikinsu ya nemo musu abinci kuma sun yi mai wasu cikai ya bari a gane shi alace mun sa an gano su dan da ya je ya ce a bashi abinci iri kaza iri kaza sai mutane suna tambaya to wani abinci ne da wannan suna ai wanka abincin mutanen da ne to sai aka gano anya ba mutanen bane da suka gudu alace mun sa an gano su to lokacin da aka gano su sai mutanen gari suka yi sabani game da makomar waɗannan mutane shi sa Allah yake cewa ibi yatanaza'una bainahum yayin da mutanen gari suke jayayya tsakaninsu game da al'amarin waɗannan matasa don su matasan sun bar gari a matsayinsu na musulmai Allah ya sanya musu kwana tsawon shekara 310 a matsayinsu na musulmai yanzu sun dawo garin a matsayin shi na musulmai ko da suka dawo a garin akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba su waɗanda ba musulman ba sai suka ce mu muka fi cancanta da su inda yan uwanmu ne da jini su kuma musulmai suka ce a'a ayan dangantaka ta musulunci ta ta jini karfi da haka mu ne muka fi cancanta da su yanzu an samu jayayya ko ba samu ba to wannan cece kuce ne Allah yake ba mu labari shine Allah yake cewa idh yatanaza'una bainahum amrahum yayin da suke jayayya game da al'amarin su a tsakanin su fa qalu kunu alaihim bunyana to wannan ɗayan bangaren ne wasu suka ce ai je ai gini akan kabarin su a ruhi a manta da lamarin su rabbuhum a'lamu bihim Allah shi yafi sanin abin da ya dace game da su su kun ga nasu shawara to amma masu wanga ra'ayi ɗan kaɗan ne masu ra'ayin a yi masallaci a kan ƙabarinsu su suka fi yawa kuma su an musulmai a wannan lokaci shi yasa Allah ce wa qalan ladina galabu ala amrihi sai wa'inda suka yi rinjayi game da al'amarin makoman wa'annan matasa musulman wannan lokaci suka ce a'a ba haka za a yi ba kamar wa'annan za a cewa ai gini amanta da su ai la nattakhidanna alaihim masjida mu masallaci za mu mai da gurin kun gane kun gane yadda abin yake ko Allah ya samu dace shi yasa mumini jahili to shedan yana da damar ya jashi zuwa ga abin da bai dace ba su so ne da kauna akan mutanen amma ya ja su suka aikata kuma abin da Allah baya su kamar dai yanzu abin da yake faruwa suka ga wasu suna aikata abu kuma ba addini bane suna ganin yanzu eh an kai haka aikawa ba a bai ba yanzu sai mutum ya mutu in ya mutu aka je makabarta aka ce to an sallame kowa sai wasu suka yanzu kamar wani na za a ce an sallame kowa a ce haka kawai an gama addu'a ai a ta ai kwana uku ana mai addu'a ai addu'a kwana uku ai ta sati guda ai ta sati biyu ai ta wata guda ai ta kwana arba'in su a gurin su ai wannan tausayi ne da kauna to amma ba addini bane kun gane misali ko kenan jahilci shi yake jayo mutum shedan ya juya shi da yake so su wanga asalin hadafin su dan a girmama wa'annan ne amma kuma ya saba mu shari'a da haka jama'a sai mu kiyaye duk da kake gana abu ya kamata ya saba ma addini a bar shi ka ayi shi sai Allah ya ce a gaba sai ya ƙulu na salasatun za su rinka cewa su wa'innan mutane mutane uku ne rabi'un kalbuhun karansu ne na hudunsu wa ya ƙulu na hamsatun wasu su a'a su mutanen nan su biyar ne sadisuhun kalbuhun na shidansu shine karansu Allah ya ce rajiman bil ghaib suna jifa ne a cikin rashin sani ma'ana suna kame kame ne game da adadin waɗannan mutane su suwa masu cewa uku ne na hudun su kare masu cewa biyar ne na shidan su kare Allah ya ce wannan rajiman bil ghaib jifa ne a cikin gari kame kame ne babu wani tabbas na Allah yana nuna mana halin mutane jama'a mutane ba su yiwa su ga abu su shiru su ci komai ba yanzu ana ba da labari abin da ya gudana ne a lokacin waɗanda suke zamanin manzo Allah masu tambaya ne ai ashabul kafin mutum uku ne wasu a'a su hudu ne kalan su kaza shine sai Allah ya ce haka dai mutane suke in dai cece ku ce ne na mutane bai karewa yanzu in tambaye mu in mun san adadin ashabul kafi ko suno ne da Allah me zai kara mana to in ba mu sani ba mai zai rage mana to amma ɗabi'an mutum abinda bai rage shi bai ƙara shi amma akan sai ga yana ta jamuya yana gardama ka je ka gani fada yadda ake ga ana ta fada an zo ana ta gardama akan abin da bai amfanin ku in kun yi magana akan shi in ma ku bai amfanin ku amma ɗan adam ya saba da cece ku ce to amma akwai hikimar kawo wannan aya dan a nuna mana halayen mutane halayen mutane dole ne su zama ɗan hali guda uku akwai masu magana akan jahilci shi na faɗi abu wallahi kaza ne abin nan kuma wallahi bai sani ba wallahi bai sani ba kawai dai faɗi ne akwai masu wannan hali da haka ba abin mamaki bane kaga ana ta garda wani ya yi zuwa ina wallahi bai yadda ba kaza ne ko ba gaskiya ba ne na jaman birgaibi ne da shi ne sai Allah ya ce a gaba menene ku ji hali dai na mutane hali na biyu wa yaquluna sab'atun wasu kuma suna cewa a mutanen nan bakwai ne thaminuhum kalbuhum karansu shine na takwas magana nawa an ka samu na farko suka ce menene na biyu ha na uku ha to cikin wa'annan wanne ne magana su ta dace da juna su ana sun kacafka eh malamai sun ce na ƙarshe su sun kacafka saboda dalilai kamar haka na farko sai Allah yake cewa sai ya kulu na salasatu rabi'uhum tsakanin salasa da rabi akwai wawun ko babu kudi ba da sai ya kulu na salasatun rabi'un aka ce ko rabi'un ba a ba ni amsa ba akwai wawun ko babu waya kulu na saba'atun ɗan waya kulu na hamsatun sai aka ce menene an sa wawun tsakani duka don kusan ba haka wani sai ana ce rajima gargabi ne duka sai aka zo an ka aza jumla sabuwa sai an ka ce wa ya ƙolu na saba'atun sai an ka ce menene wata minin wannan wawon a larabci miya sunanta can cikin sunatar al'ami na kawo mana ma'ana don lalala aka irin wannan wawon wasu suna ce mata wawo samaniya haka ne ko ba haka ba ne kenan nan wawo samaniya ce kuma wawo hal ce wasu ce a wawo sifa ce ya dauke ta wawul hal ko wawu sifa duk suna zuwa ne da ta'kidil hal aw ta'kidis sifa da wannan ne ibn abbas ya kafa hujja yace sab'atun wa thaminun qalbuhum su ne suke cafka mana ana ganin ɗan kaɗan ɗin da sun ka gano ko su nawa ne su ne waɗanda suka ce sab'atun wa thaminun qalbuhum Allahu a'lam an fahimci Hausa to wanda shine hali na biyu daga cikin halin mutane wanda suna faɗar magana a bisa zannu rajih suna da dalilai wa'inda suke iya kafa hujja da su wasu kuma za su yi magana ba su da wani dalili kuma su tsaya kan wannan magana ko rabbi a'lamu bi iddati kace da su ubangiji na shine kowa sanin adadin su ko su nawa ne ma ya alamuhum illa kalil ba waɗanda suka san adadin su ko su ne sai dai ‘yan kaɗan ibn abbas ya ce ina daga cikin ‘yan kaɗan ɗin nan su ne mutane bakwai karansu shi ne na takwas shi ne wannan magana ta ƙarshe falatu mari fihim Allah ya ce da manzonsa kada ka yi jayayya game da lamarin ashabul kafi mana ƙorai sha ba mutane ka in sun zo suna ma jayayya game da adadin mutanen da nawa ne ka kasa kana wani jayayya illa mira'an zahiran sai dai jayayya da take da hujja a fili mana sai dai jayayya da kana da dalilai masu ƙarfi sannan ka yi jayayya da wannan ne malamai suka ce kakka yi jayayya akan magana da baka da hujja mai ƙarfi a kanta duk abin da baka da hujjoji masu ƙarfi kai shiru ka kare bakinka duk magana da an kana son ka sa bakinka ba ka dalilin da za ka kare waɗannan maganganu ka sa bakinka kai ahlu sunna kai shiru kawai me yasa kaka so da yawa ana rigima sai ga an ce ai wancan ai an an ruce shi ma'ana an kashe shi an yi muƙabala da wani da wani an kada wani me yake kawo wannan shi ɗayan tun da zai fara maganar bai da hujjoji aka abin da zai magana akan shi shi ko addini yana son ya kare mutuncin masu shi duk al'amari na magana in baka da hujjoji a kai ka aji bakinka a ciki in hujjojinka ba su da ƙarfi ka kama bakinka sai sa Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fala tumari fihim ka kai jayayya game da lamarin su illa mira'an zahiran sai dai zance tattaunawa ta zahiri ma'ana wanda kake da hujjoji a kai na ɗaya kenan wala tastafti fihim minhum ahada kakka tambayi kowa game da labarin su ko wane ne shi kakka tambaye shi ba na kore shawa kakka tambaye su game da labarin ashabul kafi saboda ba sa da ilimi akai da wannan ne malamai suka ce kakka tambayi jahili akan al'amarin addini sai shi kai ka shabaruka sai shi halaka ka duk wanda a cikin unguwarku ba a surin tashi da ilimi don ya yi kama da malamai kaka tambaye shi da mara addini ko ka haɗu da mutum a hanya kana ganin ya yi kama da malam amma ba ka san malam na ba kaka tambaye da mara malantarka na mara addini kaka tambaye wurin wanda ka san ana ce da shi malam in ka tambaye shi in ya yi kuskure ko ya yi daidai a wurin Allah kana da hujja haka sai an kiyaye sai sa malama suke jan kunne yan ka je Saudiya Makka ba ka gane malam ba ka gane wanda ba malam ba larabawa ba sai ga wani gake mu ya kawo abin da alkebba ya sa ya kawo wannan ya kuma taho ya yi huska da ka gan shi kaga malam in ka zo ka ce wai assalamu alaikum rahmatullah sai ce ma in ya fahimci kai ma ga irin ka in kai mai tambaya sai ce ma kaza ne kuma alhalin kai baka sani ba malam ne ko ba malam ba kun gane misali to yanzu mun buga misali da nan ka su wannan ka san wayanda ake ce masu malam wani ni an ce ma kan banza ne Allah ya ware su ake ce musu malamai ko da ka rena su Allah da ya ba su wannan matsayi ba kan banza bane saboda in kuna da matsala ta addini ku je ku tambaye su in ma sun yi kuskure ku kuna da uzuri gurin Allah dan kun yi aiki da maganar Allah fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun kenan kai waɗanda kuke ganin suna da ilimi ne ka tambaya ko an yi kuskure ke kana da hujja a wurin Allah amma da ganin mutum da kamata malanta ka zo ka ce mai to ana gafa ta mala yana da tambaya kaza in ya yi kuskure ba ta da uzuri a wurin Allah Allah ya kare mu wala taqulanna li shay'in kada ka faɗi magana akan wani abu ko yaya yake li shay'in nan zo da shi munakka tufilul umum kowane irin abu ne ka tashi faɗa kada ka faɗe shi cewa zai faru wala ta ƙunan da shi ko inni fa'ilun zalika ganin cewa zan yi abu kaza a gobe ko kakkace zan yi kaza a gobe illa in insha Allah wace sai in Allah ya so mana sai kace insha Allah duk wani abu da zaka yi kace insha Allah an ce an zo da wannan ne itabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka zo suka yi masa tambayoyi suka tambaye shi game da ruh suka tambaye shi game da ashabul kahf suka tambaye shi game da dukkanin cewa in ya karba musu wa'annan amsoshi za su yi imani su musulunta ya ji daɗin wani sai ce ku je gobe zan ba ku amsa bai ce insha Allah gobin da ya babu amsa jibin ta babu amsa mu zala ya shiga damuwa to shine sai da aka fara bashi amsa sai yanzu fa ake gaya mai jinkirin nan abin da yasa ya faru dan tun farko baka ce insha Allah ba sai kuma an ka wuce wala taqulanna li shay'in kar ka faɗi wani magana in cewa inni fa'ilun zalika gadan gobe zan yi abu kaza illa in sha Allah fa sai ka ce insha Allah wadkur rabbaka idza nasit ka tuna ubangijinka lokacin da kammanta cewa insha Allah ma'ana sai da ka tuna ka ce insha Allah an gane wannan ko wa qul ka ce asa an yahdiyani rabbi ina sa ran Allah ya shiryar da ni li aqraba min hada ga abun da yafi kusa da wannan rashadan na shiriya ma'ana Allah ya shiryar da ni da cewa insha Allah ga wani abu da zai faru a gaba wanda yafi wannan an fahimci hausa na yanan an yi hadiya ne rabbi ubangiji na ya shiryar da ni ya datar da ni da aka min haza game da abin da ya fi zama daidai akan wannan rashada abin da ya fi shiryuwa game da dacewa game da abubuwan da muke sa da su same mu a lokaci na gaba walabithu fi kahfihim su wa'innan matasan sun zauna a cikin kogonsu talasamiyatin shekaru ɗari uku shi ne talasamiyatin sinin shekaru ɗari uku wasdadu tis'an suka ƙara shekaru tara malamai suka ce abin da ya kawo wannan ishara ne akan cewa akwai sanawatul qamariyya akwai sanawatul shamsiyya wanda za su yi lissafi da rana shekara 300 wanda za su yi lissafi da wata shekara 309 ina na bambanci inda kwanakin rana za ku rinka lissafi kowane shekara talatin a shekaru na rana suna janye shekaru uku ne a lissafi na lissafin wata idan ku lissafin wata za ku yi duk shekara talatin suna ba da shekara guda ƙari shekara talatin talatin gida uku nawa gare su shekara tasirin ko a duk shekara tasirin a lissafi na wata ana samun ƙarin shekara uku shekara tasirin gida uku kina an samu ƙarin shekara tara ina a cikin shekara ɗari uku in lissafi da wata za ku yi za ku samu shekara ɗari uku da tara ne amma inda kwanaki na rana za ku lissafi za ku samu shekara ɗari uku ne yasa an kace wazzadu tis'a suka ƙara shekara tara in lissafi na wata ne za yi yasa a lissafi na wata duk mutumin da ya ce ma ya kai shekara talatin a duniya to yana da ƙarin shekara ɗaya in lissafi na wata ne bisa duk ɗan shekara sittin shekara sittin da biyu gare shi ɗan shekara tasa'in da shekara tasa'in da uku ina wannan ishara ne akan akwai masu lissafi akan rana da marasu lissafi ga wata wallahu a'lam shine wazadu tis'an kenan duka dai lissafin guda ne na'am قل الله أعلم بما لبث kace da su Allah shine fi kowa sani game da zaman da suka yi a cikin kokonsu lahu ghaibus samawati wal ard Allah shi yake da ilimin abun da ya koyo a cikin sammai da kasai absir bihi ku yi mamaki game da ilimin Allah na sanin sammai da kasai shi a abun mamaki ba labarin mutanen da suke cikin kogo wa asmi kuma ku yi mana ku yi mamaki game da jin da Allah yake da shi game da abin da ke faruwa cikin samai da kasai ba abin da ke faruwa cikin koko ba nan ta'ajjubi ne asmi bi absir bi wanda duka adawatu ta'ajjub ne mamaki game da ilimin Allah da yake ya san abin da yake cikin samai da kasai ya yi zama abin mamaki fiye da sanin abin da yake cikin koko kun gane misali ku dai mu tai tare tare wannan na kwanan nan kusa shi abin shi kowa ya ribi ne na kusa da shi kowa ya ribi na kusa da shi ya tada ne shi ina son ba mu misali ana tare da ni ko eh lokaci bai da yawa in kwana aka ji a wani an yi kusa ta haihuwa na ta wace minti arba'in abin da nake son mu fahimta a wannan kalmomi guda biyu absir asmi bih duka ana ta'ajjubi ne da wannan siga kamar kace ne ma absara absir bih ma asma'a asmi bih wanda ya karanci babi na ta'ajjubi a ka'ida na larabci yana gane abin da ake nufi a nan in ko mutum bai karanta ba ga misalin da zan yi ma dan ka gane yanzu ana tare da ni mutanen da suke cikin kogo ba wanda ya san da su sai Allah Allah yake kula da adadinsu yake kula da ininsu da kwanansu har lokacin da suka taso jama'a akwai mamaki a cikin wannan lamari ko babu to shine sai Allah ya ce to ba shi zai baka mamaki abinda zai baka mamaki jin da Allah yake mahalittun da suke cikin samai da kasai a duk motsin da suke ya ban mamaki ganin da Allah yake mahalittun da suke cikin samai da kasai ya fi wancan mamaki ko bai ba to shi yasa mu koma mu kalli ayar qulillahu a'lamu bima labisu kace da su Allah ya fi kowa sanin adadin kwanakin da suke cikin kogon dan in ku san waye Allah ba to ku sani shi Allah lahu ghaibus samawati wal ard shi yake da ilimin abun da ya koyi a cikin samai da kasai kenan absir bi mamaki game da ganin da Allah yake muhalittun da suke cikin samai da kasai wa asmi kuma mamaki game da jin da Allah yake muhalittun da suke cikin samai da kasai ya kai karshe wajen mamaki mu ci gaba ma lahum min dunihi min wali ba su da wani majibanci al'amari kuma bayan Allah wala yushrik fi hukmihi ahada kuma babu wanda yake shirka ko shike haduwa game da hukuncin Allah shi ko ko mutum guda ne mana ba wanda yake tarayya game da hukuncin Allah mana abinda Allah ya sani na gaibi babu wanda yake zuwa ya ratsa shi ya ce shi ma ya san kaza in akwai mutum shi faɗi gobe me zai faru a yanzu babu shi sa Allah yake cewa wala yushrik fi hukmihi ahada ba wani wanda yake tarayya game da hukuncin Allah abinda ya kaddara babu wanda yake da tadakkuli a ciki watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka karanta abinda muka yi maka wahayi da shi na daga littafin ubangijinka la mubaddala li kalimati babu wani canji ya game da kalmar Allah ma'ana abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara babu wanda ya sai canza shi walan tajida min dunihi multahada kuma ba za ka samu wata mafaka ba koma bayan Allah bana in ka saki Allah to babu inda za ka samu wata mafaka dan ka tafi kawar Allah dole ne ga Allah za a dawo wasbir nafsaka kayi hankuri makanka ka zauna ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da wa'annan dake bautar ubangijinsu safiya da mareci safiya da mareci an ce an saukar da wannan ayar ne akan Salman Salmanul Farisi da su Bilal da sauransu lokacin da manyan kafirai suka zo gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kalli wa'annan talakawa a zagaye da shi suka ce da shi muna son mu yi imani da kai wallahi amma matsalar duk talakawa na azzagaye da kai in dai kana son mu bi ka ka kore su sannan mu mutum yanzu kawan mu zauna tare da wa'annan ko kuma ka sa lokacin da zaka zauna da mu in mun tashi su ku su zo su zauna amma mu haru da su ba shi sai suka yi manzon Allah daɗin baki romu mu adda jama'a in mun bi ka kowa ma ya bi ka ta haka yanzu shawara ta rige naka sai kai shawara yanzu in kai ne kamar ya mi kake tsammani kai ne ka zo ka kawo farti ɗinka na siyasa ka samu mutanen ka biyu ko uku tare da kai sai hakiman gari da sarakuna suka suka ce kora suka rike mu mu za mu kawo mutanen busu bi ka wanne ne ya fi kusa da tara mutane hakimai ko to amma ba da gaske suka yi ba wayanda su ko da gaske suka yi to shine wayangar suke bi manzo Allah da gaske suke yi Allah ya san da gaske suke yi suka wayanga sun zo ne da wata manufa to shine sai Allah ya saukar da aya yace da manzo kai hakuri ka zamna tare da wayannan da ake ganin ba kowa ba a gurin su ne ba kowa ba amma a gurin mu mu Allah wasu abu ne rike su wannan ayar an saukar da ita ne ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tana aiki da dukkan mai da'awa sadda ka zo kana yi wa mutane da awa kada ka damu suwana na kadai a tare da ni suwana nan da a tare da kai su a abokan tafiya kowa ma ya kama gaban shi ku dai tsaya dan Allah sai kun zo kuma wa'annan da suke ganin sun yi kayan ku sun dawo bayan ku sun na inda tun farko da mu an kafara an riga an tayi an fahimci Hausa ai da tiya ta yi tiya sai da kahiri abin da dame su a haƙo layi man da Allah alaihi min bayani nan takaici yanzu su wannan ne Allah ya fifita a kan aiko mun ya samu da ka lamarin addini ba ruwanka da wani ka dai idan Allah wanda ya ce ku dai shine abokin tahiya an gane misali Allah ya samu ni da Allah to ga yadda lamarin yake wasbir nafsaka kai hakuri makanka ma'ana ka hankurtar da kanka ma'allabi ne da una rabban tare da wa'annan da suke bautar ubangijinsu bil ghadati wal ashi safiya da marece yuriduna wajha suna neman yardan Allah wala ta'du aynaka anhum kada ka kawar da idanuwanka game da wa'annan turidu zinatal hayati dunya kana neman kawar duniya ma'ana wa'incan mun yadan su bika ita mutunsu wala tud'i man aghfalna qalbahu an dhikrina kakka yi biyayya ga mutumin da muka gaffalar da zuciyarsa daga ambaton muka shagaltar da shi duniya kawai a gaban shi wata ba hawa ya fi son zuciyarsa wa kana amruhu furqa sai ya zama al'amarinsa ya zamo halaka ne daga ƙarshe duk mutumin da ya kibin da'awa ta ta sunna to ƙarshen ta ne halaka ne zai yi Allah ka halakar da mu ka bar mu akan daidai wa qulil haqqu min rabbikum kace da su gaskiya ne daga gurin ubangijin ku ne faman sha'a falyu'min wanda ya so ya imani faman sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirce inna a'tadna lis-salimina nara lalle mun yi ma'azzalimai tanajin wuta ahata bihim suradiquha sasannin wuta sun zagaye kafaran malamai suka ce suradiqu abinda aka ce ma suradiq sune zannuwan da ake sakowa akan khaima wanda ya zamna kasar larabawa ya san suna yin wani tanti sama kehin shi sai a sako tantuna haka in ka shiga ciki za a gan shi yana da faɗin sosai to wa'innan rassan nan abin da sarci masu ralik mana an bayyawa ma larabawa misali ne akan abin da suka sani saboda duk inda aka ambaci kalmar suralik sun san abu ne wanda yake da faɗi yake da tsawo kamar katanga ta 'yan gidan kwaso da katangar gidanka tsawonsu ɗaya ne ina aka yi tsawaitawa to ta ɗan kusa sai ita irin ta ake cewa suradik kenan katangu da aka zagaye wuta mun gyara su kuma mun zagaye su da wannan katangu wannan ishara ne cewa duk wanda ya shiga wutar ko an suke ka ma babu yadda za a kai ta kada san dan gidan kusa an ka sashi an ka kulle ko ba sa mai mai notu ba bai iya tsallaka katanga to haka ma duk wannan tsotsai ya dauke shi ya fada wuta ko an saka bai ya to ahata bihim suradiquha to yanzu wannan shine musabcin su wa in yastagithu in ko suka nemi ceto yughathu bima in za a cece su ne da wani irin ruwa kalmuhl kamar narkakken karhe ne ya shoyi wujuh wannan ruwan yana kona fuska in aka kusance huska da shi wasu ka ce kalmon kamar mai wanda aka tafasa shi tsayi ya shuwil wujo yana kona huska in aka tinkare huska da shi ya isa sharab cir da wannan abin sha wasa'at murtafaka sa'annan mazauni ya yi muni ma'ana manzila kenan tun a ce mutum mazaunin shi shine gidan wuta Allah ya kare mu yan wuta duk halin da suka shiga banin duk kenan ruwan zahi shine abin shan su kuma cikin wuta shine wurin zaman su innal ladina amanu ala ce lalle wayne suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka aikata aiki nagari inna la nubi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tauye ladar wanda yayi aikin na kware zuwa gare mu ma'ana la nubi bi ma'ana la nuqil ba za mu lalata ladar tun mutumin da yayi aiki dan Allah duk aikin da kai dan Allah Allah zai aje ma shi kuma ya saka maka da shi ulaika lahum jannatu adna wa innat suna da aljanna gurin zama ne a gare su tajri min tahtihimul anhar koramun suna gudana a ƙarƙashin su yuhallawna fiha za a yi musu ado a cikin gidan aljanna min asawira daga kayan karau in ga kayan karau kayan da ake sanya mu amarya kayan ɗan hannu ɗan hannu duniya so ake sanya ma ya hannu maza ko mata kaga yanzu namiji in ka sayo shadda mai kyau aka sa ma ɗan ƙarar wanga hannu da wanga hannu in ka wuce sai a ce ashe alajawa ne ya haukace saboda ba ɗabi'a adon mutane ba ne maza sai dai mata amma mace in ta ci ta koshi ta sa kaya ta sa wa'annan ƙarar ta biya sai a ce mata su alhaji wani su suke morewa in gane misali ko to lahira maza za su abin nan maza za su zama suna samun ado irin adon da ake ma mata shi yasa Allah ce yuhallawna fiha min asawira za a rinke musu ado da kayan karo wannan kayan karo din nan min zahabin an kera shi ne da zinariya wa yalbasuna thiyaban khudra za a rinka sanya musu tufafi kore koren tufafi jama'a me yasa a aljanna mafi yawanci in za a siffanta kayan aljanna ake siffanta su da kore menene sirrin da kore abu yake shi an gane ana tare da ni ko menene sirrin shi yasa imam tirmidhi ko da yaushe yana saye da riga kore mai ado kore sai ake tambaye shi ranka da me yasa kai ba ka canza irin wannan ka sai ci ba ku karanta siffa kayan aljanna ba ai siffan kayan aljanna duka kwarra ne yace ai shi koren abu ba a kalla ne kaɗai amfanin ba yace bayan kallon amfanin da yake dawo ma kallon shine kallon kore abu yana gyara idanuwa kuma yana sanya farin ciki ai ba ku dima gani koren abu in dai kana kallon abu kore idanuwanka suna ƙara ƙarfi yana gyara ido kenan ba wai ambata ko akwai wani sirri a ciki Allah ya sa mu dace daga amma kaya korra tsanwa shine vert ai ku ji vert dan ku san yana da muhimmanci kala nawa ne vert wanga yace a ce ya sa kaya vert ko wancan vert wancan vert wancan vert wancan vert wancan duk kun ba iri ɗaya ba to sai ka ji aljanna ka sauran Allah ya kama aljanna sai da Allah ce ya halawna fiya min asawira min zahab za ya musu ado da kayan karo na zinariya wa yalbasuna thiyaban khudra za a sanya musu tufafi qarra min sundusin na sundus an ce sundus shine alhariri mai tafshi wanda ake sawa da ciki yanzu ainihin ka kula kana da riga biyu to na ciki ta haitau da taushi ko haka bane to mai taushin nan shine sundus wa istawraqa da kuma istawraq shine alhariri wanda yake da tsauri kamar kayan sama kenan ciki kayan aljanna masu tsada ne wanda zaka sakuwa daga ciki sannan wanda zaka azo da sabu suma masu tsada ne in kana so ado ka bari ka tai aljanna muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik suna kishin gide fiha cikin aljanna 'ala al-ara'ik akan gadaje manyan wuraren zama malamar tafsiri suka ce kujerun da 'yan aljanna suke zauna gadajen da za su shingida haka hira za ta ɗauke ka da abokinka in ka kin shingida kana shekara saba'in baka juya ba ana hira a hankalinka bai dawo da ya kamata a canza ba don babu gaji a aljanna eh ba wani abu za ka yi in ka ji musulma sai ka ce Allah jajaye sai ka ga sun koma jajaye an canza su ba wai sai ka tashi kayan wanka ka ga to babu kula a aljanna babu dauda a aljanna kuma har abada ne in kana dibi wurin da zaka shekara miliyan 500 misali idan ka yi shekara 70 hira ai ba wani abu na kau ka zo kun yi fada ne na minti 5 ko minti 7 a fada na aljanna ai akwai wani hadisi da ake kawowa duk da yake hadisi ne wanda yake yana da rauni amma akwai shawahid kuma in dai wurin falala ne ana ambato su cewa idan kana kishin gida gidan a gadon kana aljanna kuna hira sai dan kofi ya kofce ke ma in yayyo kasa kafin shi fado yana kai shekara 100 bai saka kasa ba nan ka ka azubai irin kujerar kata ta duniya da dan kofin ka ya fado shi wace a'a kaje aljanna ba kana wasa ne aljanna bari la kai mu shi yasa da yake cewa ni'mat thawab ma dalla da wannan sakamako lada da zaka samu a aljanna ma dalla da irin wannan lada wa hasunat murtafaqa kuma mazauna ya kyautata mana ma dalla da wannan wurin zama murtafaka ai manzila ma dalla da wannan masabki da Allah ya ba kaga can wasa'at murtafaka ko wurin zama ya munana nan kuma wa hasunat murtafaka wurin zama ya kyautatu Allah subhanahu wataala ka saka mana da wannan wurin zama واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا مقدمة دمك قباترنا سورة الكهف من تتاي بيان فتن تنوغ هدو أقوي فتنة الديني أغني أقوي فتنة دوكيا أقوي فتنة إلمي akwai fitina na na mulki ko to yanzu mun gama bayanin fitina na addini za mu zo fitina na dukiya shi sa Allah ya ce wadrib lahum mathalan ka ba su labarin misalin rajulain mutane guda biyu ja'alna li ahlihima jannatain mun bai wa ɗaya daga cikin su gonaki guda biyu min a'nab na inibobi wahafafna huma bi nakhli kuma muka zagaye wa'annan gonaki da dabinai wajalna bainahuma zar'a muka sanya tsakanin dabinan da inibobin muka sanya shukoki iri-iri a cikin gonakin kenan gona ga tanan ga itatuwan dabino ga itatuwan inibobi ga itatuwan da baka ma yi tsammani ba kiltal jannataini dukkan wa'innan gonaki guda biyu a ta tukulha kowace ta bayar da abincinta walam taslim minhu shay'a ba ta riga komai ba ta kai kowane icce da a ciki ya ba da abin da ya kamata ya bayar na ya wa fajjarna khilalahuma nahara kuma tsakanin itatuwan da gonakin sai muka sanya koramu suna gudana ba sai ya tafi bai ba itatuwa da sun buƙaci ruwa ruwan sai dai su fita kansu dala kana da wannan gona mai ne kake tsammani yaya misalin girman gona yake wani yana ɗauka kamar ɗan masallacin gani ko ba haka bane a'a ba haka bane gona ce wadda ta amsa sunanta gona wadda duk wani manomi yana son ya same ta wannan yana ɗaya daga cikin misalai sittin da wani abu da Allah ya bayar a cikin alƙur'ani kowane misali yana ɗauke da darasi na musamman da yake karantarwa kuma misali yana ɗauke da misalin yana ɗauke da darasin cewa Allah na iya baka duniya ta hanyar da baka yi tsammani ba kuma ya kwace ma duniyar ta lokacin da baka yi tsammani ba kina a duniya za'ila duniya mai gushewa ce ba a alfahari da abin duniya komai yawan abin da ka tara ka iya kawaye gari baka da kusisi wallahi kina in ka san wannan durar da kai jika da jika hamsin gobe babu ko shi sai ka ce duniya haka ta gara zai iya yiwa gobe in samu amma ban samu gobe ba ba tabbas ba ne dama dai mun zo ne gidan jarabawa an gane wannan ko to shi kenan fakana lahu samar ya kasance yana da ‘ya'yan itatuwa ma'ana yana da ‘ya'yan itatuwa na wa'in gonakin faƙwale da sahibi sai ya ce da abokinsa wa huwa yi hawiru yana tattaunawa da shi irin ta aboki da aboki ana akthar min kamalan wa azu nafara aini na hika dukiya wa azu nafara kuma na hika ma'aikata nafran ai khadaman ina hika masu mai aiki mana ni komi na hika ina da ma'aikata bayi waɗanda za su zo su yi aiki sa'annan kuma ina da dukiya yadda kowane lokaci abinda duk nake so ina samu kun gane ko yasa su malamai suka ce wa'annan mutane guda biyu wasu na ganin 'ya'yan mutum guda ne da babansu ya mutu ya bar musu dukiya ɗayan sai ya ciyar da dukiyarsa ta hanyar da Allah yake so shi kuma ɗayan sai ya riƙe dukiyin ya sa shi a gaba ya zamanto yana mai da shi abin alfahari bayan ya zo yake ma ɗan uwansa shehi ka zo ka ka sallama mana mana to ba ko miti bai nan a tsawo inda ka to mun ganka tsawo shigo na'am kun gane ko minti nawa sauro minti sha biyar to ga minti biyar shikenan kun ji abin da yake abin mugun gaba da shi yana ganin shi yanzu yana da dukiya wadda khala jannatahu sai shiga gonarsa wata rana wa huwa zalimu li nafsi yana mai zalunta kansa saboda shi ya kafirce wa Allah babban zalunci shine ka kafirce wa Allah in kana neman wanda ya zalunci kansa babba shine wanda ya kafirce wa Allah da yana cikin wannan gonan nasa yana duba ni'imar arziki ya taru ƙara sai yake cewa ma azunnu an tabi da hadihi abada ya ce wallahi ba na tsammanin wannan abin shi halaka har abada ma'ana wanga arziki na dindindin na ya ga komi ya taba harka ne ku ɗauki wannan darasi akwai mai kuɗin da in ya kalla ya sama nan ya tara yana da gida goma a reference yana da yana da tagabaci yana da mai sai ga hawa yana haimu da talauci shi kenan he baka san Allah ba ne akwai wani da ya gama wata magana ina nan na sa shi list ina kallon mai zai biyo baya wata rana ne ce mai kane a sama min ɗari biyu sai ce ba a ranka daɗe a bar dare mu ko ku da kun ka tara sai ce a ni mu dai talauci a yi mu da talauci har abada ce ni a yi kuɗin mu ba su kare haka ya gaya mu yanzu yana nan yana kallon shi ba a yi ma kuɗi haka nan Allah gaba da arziki shi ke amshi arziki shikenan ya ce wa ma a zunnu sa'ata ƙa'ima ya ce ba na ma tsammanin ho kiyama za ta tsaya shi bai da kiyama sannan ma in ma a ƙaddara kiyama ta tsaya wala in rudittu ila rabbi inda ma zan koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ake cewa la'ajidan na khairan min hamun alaba ya ce wallahi zan samu gonar da tafi wannan ma'ana al'ajidan na khairu minha zan samu da tafi ta alheri mun qalaba ma'ana marji'a zan samu makoma da tafi wannan kasan akwai mai kudin da yake ganin su ko lahira Allah bai su dan wahala ba ya za a ya za a kana talaka kuma ka samu ka samu aljanna ina kudi jama'a shari ne kun ji fitina ta dukiya ko fitina ta dukiya takan zama rahama ga wasu takan zama hukuma ga wasu dole zai samu dukiya ya zama to ba zai yi godiya ne ma Allah ba to ya shiga bani ya shiga bani qala lahu sahibuhu sai wannan abokin nasa mumini kenan yake ce da shi huwa wa huwa yuhawiruhu ma'ana yana tattaunawa da shi yana kokarin ya dawo da shi daga wannan kalma ta kafirci da yake faɗa yace da shi akfarta billazi khalaqaka min turab yanzu kai kana kafircewa Allah da yake daga ƙasa ka tuna fa asalin baban ku Adam daga ƙasa aka yi shi thumma min nutfa sannan aka canza halitta zuwa ga digon maniyi ya zama to yanzu ƴaƴan Adam sukan sadu da matayensu ta hanyar saka musu digon maniyi sannan a same su sun masawa ka rajulan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita ka zama mutum da ce lakin na haka ne ko wallahu rabbi ya ce sai dai ka sani ni dai mana lakin ana akwai kenan ni dai abinda nake cewa ko wallahu rabbi Allah shi ne Ubangiji na wanda halicci ni wala ushriku bi rabbi ahada ba zan haɗa da Allah na da kowa ba ba zan bauta ma wani hukuma bayan Allah ba laula id dakhalta jannataka ga nasiya da yake masa ina ma yayin da ka shiga gonar ka kulta ka ce ma sha Allah ana abinda Allah ya so ya faru shine zai faru la quwwata illa billah babu wani ƙarfi sai ga Allah in taran ni da kake gani ana aqalla min kamalan walad ni na fi ka karancin dukiya da kuma ɗaya fa asa rabbi an yi utiyan khairan min jannati ba mamaki wata rana Allah ya bani abin da yafi gonaka alheri wa yursila alaiha husbanan min sama Allah subhanahu wataala ya aiko ma wannan gonan nan taka wani wuta mai zafi daga sama ya kona ta gabaki daya tusbiha sa'idan zalaka sai gonan nan taka ta waye gari ta zama bagire wanda yake shafaffe ma'ana ta zama ma ko an yi shuka shuka baya fitowa Allah na iya wannan aw yusbiha ma'uha qawran ko kuma wannan ruwan da kake gani shina gudana a cikin gonarka ya zamanto ya wuce gaba ɗaya babu shi balan tastati alahu talaba babu wata dabara da za ka yi da ka samar da wannan ruwan bayan Allah ya kawo da shi to kun ji abin da ya gaya masa shi kuma yana ganin kawai ina kawai dai dan baka da shi ne baka da shi ne da baka da komai hada kake a san mai kuɗi in ya amsa mai kuɗin sa musamman in akwai girman kai duk wani za kai masa higa kai dan baka da kuɗi shi wasan lokaci eh minti goma a to yayi dan kai karshen kissan nan ba shi minti biyar shi muna addu'a wa uhita bi thamarihi Allah subhanahu wataala sai yake ba mu labari sai aka zagaya wannan gonan nan nashi ana aka halakar da itatuwan gaba ɗaya da arzikin da yake samu a cikin gonar gaba ɗaya Allah ya yi ikonsa aka halakar da shi ya zama to babu komai fa asbaha yuqallibu kaffai sai waye gari yana juya hannayensa alama an faɗa game da abin da ya ciyar na aikin gonar ma'ana alama an faɗa fiha wahiyar khawiyatun ga ta nan a rushe ala urushiha ma'ana akan ginin da take da shi a da ma'ana da tana da itatuwa da komai mun fahimci hausa itatuwan ga su ne yanzu duk sun rushe ai su kuɗe ha duka ta faɗi wanda ta riga itatuwan duk sun halaka ya ƙole yana cewa ya laita ne kai cona lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban haɗa ubangiji na da wani ba wannan shine sakamakon duk mutumin da yake alfahari da duniya duniya za'ila duniya mai gushewa ce duk lokacin da kake ganin ba wani sai kai Allah subhanahu wataala in yaso sai ya gudda kai kawo mun zauna da wani a kasuwar mu yana samun kuɗi ana zaune sai ka sai ka ja zaune kuɗi sai a rike shi kuɗin in an ka zo lissahin kuɗi sai dai a kawo injin yara zinkara za a yi da su su ini suna yi in sun gaji a bari sai gobe a ɗora safin kuɗi ana nan ana nan sai da aka waye gari a kasuwan kujera wadda zai zauna bai da ita babu Allah ya mace kayan shi da wannan ne muke ma masu kuɗi nasiha in Allah ya baka kuɗi kaka zama ɓanɓaro ma Allah da an ce ai ma Allah yake sai ka koma gari wallahi su dusa zanci sun da mutane ko me aka kawo san zahir kuɗi bane kai da kasan zahir su in Allah ya tashi amince sai a waye gari baka da koshi shi wallahi ina da misali da haka in Allah ya baka dama ta yi ma Allah yake kai bai sa su kare in kuma lokacin su kare ko da ka ki sai su karan a yadda za ka yi ai muna nan mun samu wasu kuɗi ido sai an waye gari mun ba su mamaki mun yi abun da duk kudin da za su tara ba su iya shi kuma da kudi za a yi shi inda Allah ke ba da kudin ba su ke ba su kun gane misali yadda kuke ganin kun samu kudin Allah ya ba ku ko haka zai bai wa ustazai kudi su yi ma Allah aiki da kudin su kuma ku zo kuna kallon ah da ake ustaz da yake da to Allah da ya baka shi ya bashi kuma kana ganin ka boye kaki sai a waye gari ba ko jikin kuma ba kai ma Allah komai ba ka zo kana inda na sani da na yi kaza Allah ya sa mu sabu ne ina ganin da za mu takaita abinda muke daidai Allah ba mu nanin shi wa alaikum assalam eh yana magana da muke bayani akan kabari ko da muka zo bayani akan gina kabarin da gina masallacin da mutanen ashabul kaf suka shi ayi mun fara bayani a kai sai lokaci ba ta gace dai kabari a cikin gida shari'a shari'a mu ba ta yarda da wannan sai dai abin in ya faru in ci misali a ce gidanku akwai kabari a karanku akwai kabari yaya za a yi a sa katanga ta zama shamakin kabari da kuma gidajenku babu lahi za ku yin sallah a cikin gidajenku ba mu kun fahimci hausa ko kuma yanzu a masallaci yanzu nan ga masallaci nan can bayan masallaci akwai kabari kabarin ba cikin masallaci yake ba amma yana cikin kusan masallaci to yaya za a yi sai a yi katanga tsakanin kabari da masallaci wannan ba zai cutar da masallacin amma bai yiwa ga kabari ga masallaci ko a sa kabari cikin masallaci ko wajen masallaci shari'a mu ba ta yarda da wannan na manomi yanzu in ya tashi noma ya saba jin daɗin noma yana da jari in ya tafi gona mene da ba zai iya zuba mata ba don in kaka ta shi ɗibi mai yawa za ka ɗauki 'yan noma za ka sa taki za ka sa tarakto shi nome shi ka za duk za ka sa haka ne ko ba haka bane saboda in kaka ta yi mi za a yi duk abin da an kace zai menene zai hito to sai da ka sa komai kan an kare kaka ta yi duk abin da ka noma sai ya kiba da kai kuma ya bushe a haka ai sai ka ce inda ma na sani da ban saka wancan kuɗaɗe a ciki ina ta riga ta ba wani manomi nan nijar na aka yaka ga noma ana azumi shi sai ya ƙi azumi yana noma shi sai gona shi ta yi kowace gona kyau har zuwa aka yi ana kallon gona sai da hajjin suka yi kanu kam sun ƙare da kaka ta yi hacin gona kowa sun yi idanu amma hacin shi yadda suka yi kai haka suka wuce babu wadda ta yi dan ba ko guda da sauraka na mun mana bi amsa sai yi muna addu'a alaikum